alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yammaci na hudu ne ko ga watan rajab hijira hudu ga watan sha'ban akwai hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina sun daya da dari hudu da hamsin da bakwai daidai da ashirin da uku ga watan daya miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba zuwa a wannan masallaci mai albarka da sakin wannan cibiyar ta uwar mu aisha Allah ya kara masa yadda shi wannan kuwa ta Hausawa zuwa ƙasar Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Jami'u Tirmidhi littafi ne na babban malami Abu Isa ibn Saura at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta babi na 104 babu ma a fi ghasl damil haidi min ath-thawbi babin da ya zo na bayanin wanke jini na al'ada idan ya taɓa tufafi. A ƙarƙashin wannan babi mun karanta hadithin da ainihin wato Asma binta Abi Bakrin ta karɓa cewa annabi sallallahu Alaihi wasallam wata mace ta tambaye shi game da tufafin da jinin al'ada ya taɓa. Za Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Huttihi ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه ومن ji fiqhun da ke cikin wannan hadisi da kuma irin tattaunawar malamai game da wani gwargwado ne wanda injini ya kai sai an wanke wani gwargwado ne kuma aka yi afuwa a kai in ya kai wato ba a yi afuwa ba kai a kai wanda in ya wuce in ya wani mikidari ne wanda in ya wuce dole sai an wanke kafin tufafi ya tsarkaka. Mun ji tattaunawar malamai a ƙarƙashin haka, wasu suka ce, idan jini ya zamanto a tufafi akan sallah da shi kafin a wanke shi, wasu cikin tabi'ai suka ce, idan jinin ya zama gwargwadon dirham kuma ya zama mutum bai wanke shi ba ya yi sallah da shi to ya sake sallar in akwai lokaci wasu kuma suka ce idan jinin ya wuce gwargwadon dirhami to shine mutum zai sake sallah amma in ya kai bai wuce dirhami ba sai aka yi sallah da shi wannan sallah ta yi kuma ba sai an sake ba wannan shine kaulin Sufyan Thauri da Ibn Mubarak wasu daga cikin malamai cikin tabi'ai da wasunsu su su ba sa ganin wajabcin sake ita wannan sallar ko da jinin ya wuce miƙidarin dirham wannan shine fatawar Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya shi kam Imam Shafi yana ganin yajibu alaihi al-ghusl yace komai kankantar jinin wajibi ne sai an wanke shi ko da bai kai dirhami ba ya tsananta akan haka ina fata an gane to wannan shine kusan abin da muka tattauna cikin abin da malamai suka faɗa wajen gwargwadon jinin kuma kowanne akwai abin da suka kalla wajen yin ainihin wato wannan hukunci mun karanta babi na ɗari da biyar ma ja a fi kamtan kusur nufasa wato mace in jinin al'ada wato jinin biki ya zo mata bayan ta haihu kamar tsawon kwana nawa za ta zauna ba tare da tana yin sallah da sauran ibadu ba to shi ma mun karanta hadisin Musa al-Asadiyya al-Asdiya wanda ta karba daga Ummi Salama cewa kanatin nufasa tajlisu ala ahadi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 40 yawman fa kunna nadli wujuhana bil waras min al-kalaf duk da cewa wannan hadisi ne Abu Isa ce hadisi ne garib amma hadisi ne wanda yake hasanun sahihun to shi ma mun tattauna gaba da kwanakin duk da cewa akwai sabanin malamai wasu sun ce kwana hamsin kamar Hassan al-Basri akwai wanda suka ce kwana sittin wanda ruwayar kwana sittin kamar ita ce wanda aka samu daga Aba ibn Abi Rabah da Imam Sha'abi akwai kuma masu ruwayar kwana saba'in kamar yadda aka ruwaito wannan ruwaya daga Isma'il da Musa wanda wayannan ‘ya'ya ne na Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq amma dai zancen da malamai suka fi rinjayarwa wanda yake tattare da hujja shine kwana arba'in sai kuma babi na ɗari da shida ma ja a fil rajuli ya tufu ala nisa'ihi bi gusulin wahidi babin da ke bayani na halaccin mutum ya zamto ya sadu da matansa ga baki ɗayansu da wanka ɗaya wannan suka ce a ƙarƙashin wannan akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka wanda Anas dan Malik ya ruwaito kana ya tufu ala nisa'ihi fi gusulin wahidi da haka a ƙarƙashin wannan sai ya nuna cewa mutum zai iya zuwa ya sadu da iyalinsa ba tare da ya yi wankan tsarki ba ya kuma je ya sadu da wata in mutum yana da mace fiye da ɗaya kenan zai iya yin haka ƙarƙashin fiƙon da muka samu a cikin hadisin har mun tattauna shin rabon kwana wajibi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba wajibi bane wasu suka ce ba wajibi bane mustahabi ina fata an gane wanda kuma suka ce a rabon kwana wajibi ne suka ce to wannan abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ɗayan biyu ne imma ya dawo daga tafiya imma kuma da izini ko da yaddan matarsa ya haka da haka malamai dai kusan sun tattauna cewa idan mutum yana da mata fiye da ɗaya mace fiye da ɗaya to in zai iya yin haka ya sadu da su idan yana da lafiyar da zai haka kuma hakan ba zai tauye haƙƙin wanda za a kwana a gurinta ba abinda kawai suka ce bai halatta shine mutum ya sadu da matansa guda biyu a lokaci guda kuma a guri guda wannan haramun ne domin ganin al'aurar junansu haramun ina fata gane dan wani zai iya koyi da ko turawa kawai ce to ai matansa ya ba komai bane duk matan guda biyu su zo at the same time wannan tana tsirara wannan tana tsirara wannan haramun amma ya je ɗakin wannan ya kusance ta ya fito ya je ɗakin waccan ya kusance ta duk a lokaci guda ko a rana guda wannan ba shi da wato ba ba, ba malamai sun ce ya halatta duba da wannan hadisin da muka karanta duk da cewa mutum ya yi ko da matar tasa guda ɗaya ce ya yi ya yi wanka sannan yana so ya sake maimaita ya kuma maimaita wannan shi aka fi so ko kuma alal aƙalli ya yi tsarki ya yi alwala tsakanin saduwar farko da ta biyu domin fa innahu an shaɗu lil audi kamar yadda ya zo a cikin hadisi sai babi na ɗari da bakwai ma ja a fil junubi idan arada an ya'uda tawadda wannan shine abin da muka haɗa muka faɗa babi na ɗari da bakwai ma ja a idan uqimatis salatu wa wajada ahadukumul khala falyabda bil khala sai babin da yake magana an ta da ikamar sallah sai kuma mutum ya ji cikinsa ya ruɗe kuma irin ruɗe wadda ba zai iya yin sallah cikin natsuwa ba a to wannan ya je cikin ya tafi ban ɗaki ya sauke wannan nauyin dan a samu tumanina ana buƙatar khushu'i a sallah walladhina hum fi salatihim khashi'un ana son masu khushu'i a sallah da haka duk abin da zai ɗauke wa mutum khushu'i a sallah ba a da buƙatarsa a sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata bi hadarati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan daka in mutun ya takura yana jin bawali ko bayan gari irin takurar da ba zai iya yin sallah cikin kushu'i ba ba zai shi sa masu malaman fiqh kamar mai ishmawi ya karkasa ma yake cewa idan takurar ta kai yanda a mai iziya afwan abul hasan ash-shadhili shine yace idan ma hatta kurar ta kai yanda baya iya cika farillai to wannan sallar ya sake ta har abada idan kuma yana iya cika farillai sunnoni ne baya iya cikawa in ya zo ruku'u baya cika dukkan wasu sunnoni na ruku'u haka sujada saboda halin da yake ciki to shi kuma suka ce ya sake sallar fil waqati ma'ana a'ada fil waqati suka ce idan kuma mustahabbai ne baya samun cikawa kawai in yi subhana rabbiyal azim sau ɗaya kawai sai ya dago baya yin sau uku ko fiye da haka suka ce sallarsa ta yi kuma babu bukatar sai ya sake da haka ana kallon matakin da wannan larurar da yake cikinta a wani mataki take idan tana matakin da zai iya sallarsa matsuwar bata kai yanda za ta hana shi kushu'i a sallah ba zai iya yin sallarsa cikin kushu'i ana idan da sallah ya tashi ta ban ɗaki to zai iya shiga cikin sallah ina fata an gane to shi ma wannan mun karanta hadithin Abdullahi ibn ibn Arqam ko Abdullahi ibn Arqam to wannan shine inda muka tsaya zamu shiga babi na 109 qala al muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fil wudu'i min al-mawdi'i babu ma jaa fil wudu'i min al-mawdi'i قال حدثنا أبو رجاء قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت قلت لأم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان الكذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضا من الموضع قال ابو عيسى وهو قول غير واحد من اهل العلم قالوا اذا ودع الرجل على المكان الكثير انه لا يجب عليه غسل القدم قدم الا ان يكون رطبا فيغسل ما اصاب قال ابو عيسى وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن انس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهو وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهذا الصحيح أبو عيسى الترمذي يكتوى باب ما جاء babin da ya zo fil wudu'i game da za a sake alwala ne minal maudi'i game da abin da aka taka na najasa mutum ya yi alwala ba takalmi a kafarsa sai ya taka najasa shin sai ya sake alwala ko ba sai ya sake alwala ba qala haddathana abu raja yace abu raja abu isa tirmidhi yace abu raja ya zantar da wannan hadisin shine qutaybah ibn sa'id قال حدثنا مالك بن انس قتيبة yake cewa Malik ibn Anas ya zantar da su hadisin daga Muhammad ibn Umara daga Muhammad ibn Ibrahim Muhammad ibn Umara ibn Hazm al-Madani daga Muhammad ibn Ibrahim ibn Ibrahim at-Taymi an ummi waladin li Abdurrahman bin Auf an ce daga ummi walada wata ummi walada bai wadda mai ita yake sadaka da ita kuma ta haihu ita ake kira da ummi walad to ummi walada ce ta Abdurrahman ibn Auf ana kiranta Hamida an ce tabi'a tabi'iyya ce tabi'iyya ce ismuha Hamida qalat tace qultu li ummi Salama na tambayi ummi Salama radiyallahu anha inni imra'atun udilu zaili ni mace ce da nake tsawaita tufafina, gezar tufafina tana tsawo har ta dinga jan ƙasa, wa amshi fil makanil ƙadiri, kuma wani lokaci nakan bi in wuce ta guri mai ƙazanta ko mai najasa. Ina hukuncin wannan gezar tufafina inda ta shara cikin gurin da na wuce mai najasa. فقالت سي أم سلمة تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يأتي يدهره ما بعده abin da ya biyo baya ya tsarkake shi ma'ana idan ta bi gurin da yake da najasa to in ta wuce gurin gurin da ba shi da najasa ya tsarkake abin da ta taba na najasa a jikin tufafinta ina fata an gane To malamai sun tattauna game da wannan ainihin wato hadisi. Wasu malaman suka ce ana magana ne akan idan aka wuce ta gurin najasa busasshiya. Mutum ya wuce najasa ta bushe sai ya bi sai tufafinsa ya sharu gurin najasa ya wuce, to shine yudahhiruhu ma ba'da. amma suka ce idan guri ne mai najasa kuma najasa ɗanya ce ba busasshiya ba ya shari najasa sai ya wuce gaba abin da ke gaban ba zai tsarkake wannan najasa ba sai an wanke ina fata an gane haka guru- mutumin da ya taka najasa suka ce in busasshiya ce alwalarsa tana da in kuma ɗanya ce sai ya sake alwala wannan kaulin wasu daga cikin malamai ke wasu daga cikin malamai suka ce a hadithin cewa yu dahiruhu ma ba'dahu da haka tunda ya bi ta nan gurin ya taka nan gurin mai najasa ne da ya wuce gurin kuma can ba najasa guri ne mai tsafta to wannan mai tsaftar da ya bi ta gurin tufafin ya sharu wannan gurin to wannan sharar guri mai tsafta din ya tsarkake wannan najasar da aka shara a nan gurin mai najasa waliyullahi dahlawi almuhaddis almuhaddisul hindi yake cewa idan hijabin gezar hijabin mace ko tufafin mace ta taba najasar da ke kan hanya sannan sai kuma mutum ya wuce ko mace ta wuce ta wani wurin da ba mai najasa ba sai abinda ta taba mai najasa din sai ya cakudu da wani gurin wanda ba shi da najasa na tabo ko ƙurar hanya ko turbayar wannan gurin sai kuma najasar ta bushe an gane ko bayan ya ya fita nan gurin najasar kila ɗanya ce da da ta shara da cikin tufafinta da ta wuce gaba sai kuma ta share ƙasa mai kyau tana ta tafiyarta bayan ta je gida sai ta tarar da inda ta taba mai najasa da wannan ƙasar da ta shara mai kyau duk gaba ɗaya sun bushe shine waliyullahi ta'ala ya ce kawai sai ta kankare ba sai ta wanke ba kawai in an kankare ya wadatar قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود cikin wannan babi an samu hadisi daga Abdullahi bin Mas'ud qala yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la natawaddau amma fa ba ma saki alwala min almawdi saboda abin da muka taka dan mun taka guri mai najasa ba ma saki alwala ala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa huwa qawlu ghayr wahid min ahli alilm wannan maganar da dama ne daga cikin malamai ma abota ilimi qalu suka ce iza wadi ar-rajulu alal makan al-qadiri idan mutun ya taka guri mai najasa annahu la yajibu alaihi ghusl al-qadami wai ba wajibi bane sai ya wanke kafar illa an yakuna raqaban sai dai idan najasa danya ce fa yaghsila ma asaba to anan ne sai ya wanke abinda kafar ta taba da najasa amma busasshiyar najasa ce ya taka ta kawai ya wuce dan yayi alwala ba shi da takalmi wannan alwalarsa tana da amma idan kuma najasa ɗanya ce da ya taka to kuma sai ya wanke kafar alwalar da ya tana nan bata kare ba kawai kafar zai wanke sai ya wanke wannan najasa da ya taba ko da ya taka shikenan sai tafiya za ya fito za shi masallaci yayi alwala ba takalmi ko kuma da takalmin amma kuma irin masu yanzu za ga wani lokaci akwai wa'inda ba sa tsoron Allah kuma ba sa kula da hakkin jama'a sai mutum ya zo bakin kwata sai mutum ya bayan gari a nan musamman da asuba sai ga wani ya fito da takalmi ya fito zai je masallaci sai ga ya taka to ka kore da takalmin ne sai ga mutum ya taka wani bangaren na takalmi wani bangaren kuma najasa ta taba kafarsa to anan kawai ya tashi ya kula sai ya wanke wannan najasar shikenan kawai sai ta masallaci je sama قال أبو عيسى وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عبد الله بن المبارك يا رويت wannan hadisin daga Anas ibn daga Malik ibn Anas shi kuma daga Muhammad ibn Umara shi kuma daga Muhammad ibn Ibrahim Ibrahim at-Taymi an ummi waladi Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi shi kuma ya ruwaici hadisin daga wata ummu walada لهود بن عبد الرحمن أم ولد إنسان أكتيتا هود ابن عبد الرحمن ابن عون to ita kuma wannan ummi walad ta ji hadisin ne an ummi salama daga nan ummi salama radiyallahu anha wa huwa wahamun amma wannan cewa ummu walada ce ta hud bin abdurrahman wannan wahami kuskure wa laysa li abdurrahman bin auf ibnun yuqalu lahu hud domin Abdurrahman bin Auf cikin ‘ya'yansa gaba ɗaya babu mai suna Hud, da aka wahami aka samu babu shi da ɗa Hud, ballantana a ce shi Hudin yana da ummu walada. Ina fata gane. Wa inna ma huwa an ummi waladi, ko shakka babu an karɓo hadisin daga ita ummu waladar da ake kira Hamida ita kuma ummu walada din li Ibrahima ibn Abdurrahman ta Ibrahim ce shi kuma Ibrahim dan Abdurrahman bin Auf daka a cikin yayan Abdurrahman bin Auf akwai Ibrahim amma babu Hud an ummi Salama ita kuma ummu walada ta ji hadisin ne daga ummi Salama wa hadha sahihu wannan shine magana sahihi shine zance mafi inganci shine isnadi sahihi cewa Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf ne ba Hud bin Abdurrahman bin Auf ba babu ma ja'a fi tayammum babun da yazo na bayanin taimama shin taimama rukusa ce ko azima na fata an gane shin taimama rukusa ce ko kuma azima ce قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا أبو حفص عمرو ابن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبسة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجه وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكهول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم وإبراهيم والحسن قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال للوجه والكفين من غير وجه وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط فضعف بعض أهل العلم حديثا فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط قال إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره, بالو... أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين والدليل على ذلك ما أبتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إلى الوجه والكفين قال وسمعت أبا زرعة أبيد, أبيد الله بن عبد الكريم يقول لم أر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمار بن علي الفلاس قال أبو زرعة وروى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود عن داود بن الحسين عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم Abu Isa Tirmidhi yake cewa babin da ya zo na bayanin wato taimama Abu Hafsin Amr ibn Ali al-Fallas ya zantar da Abu Isa Abu Isa Tirmidhi wannan hadisi shi kuma Yazid ibn Zura'il ya zantar da su Sa'id ya wato Sa'id ibn Abi Aruba kenan Sa'id ibn Abi Aruba ya zantar da Yazid ibn Zura'il wannan hadisin shi kuma daga Qatada Qatada ibn Da'ama as-Sadusi an Gazra daga Gazra ibn Abdurrahman kenan Gazra ibn Abdurrahman al-Khuzai al-Kufi an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza al-Khuzai an abihi shi kuma daga mahaifinsa an Ammar ibn Yasir daga Ammar dan Yasir عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم من زال الله صلى الله عليه وسلم يا أمر عمار بن ياسر دين تيمما للوجه والكفين وتوغ فسكا لتافكا هنائي قال وفي الباب عن عائشة أبو عيسى ترمذي كتاتشون ونن بابي أروي حديثي مما أنا إرن ونن كود لفظي إرن ونن daga ummul mu'minin Aisha wanda al-Imam al-Bazzar ya fitar da wannan ruwaya amma ruwaya ce da'ifa wa ibn Abbas haka ibn Abbas ya fitar da hadisi mai ma'ana irin ta wannan babi wanda al-Hakim Abu Abdullah al-Saburi da Imam al-Baihaqi da dukkanin su ainihin wato sun ruwaito shi da Abdul Razzaq da Imam al-Tabarani afwan al-Hakim da al-Baihaqi al-Hakim da al-Baihaqi قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتا حديث عمار حديث حسن صحيح حديث عمار ابن ياسر حديث نيوندك حسن صحيح domin Imam Ahmad ya ruwaito shi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi wasakata an wasakata anhu al-Munziri Imam al-Munziri shi ma da ya ruwaito ya shiru a kansa kuma ma hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim al-Shaykhan sun ruwaito shi wa qad ruwiya an Ammar min gairi waj'in an ruwaito wannan hadisin daga Ammar ta wata fuskar daban wa huwa qawlu ghairi wahid min ahli ilmi kuma wannan shine kaulin da dama daga cikin malamai ma abota ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama minhum ali daga cikin su akwai ali ibn abi talib wa ammar da shi kansa ammar rawi hadith din وابن عباس ابن عباس وغير واحد من التابعين da kuma da dama cikin tabi'ai minhum ash-sha'bi daga cikin su akwai imamu sha'bi wa ata wa makhul dukkan wayannan daga sahabban zuwa tabi'an qalu sun ce at-tayammumu taimama in za a yi ta darbatun bugu ɗaya ne tak lil wajhi wal kaffain in mutun ya buga ɗaya tak hagu sai ya shafi saman bayan hannun dama dama sai ya shafi bayan hannun hagu sai ya shafi fuska shikenan iya wuyan hannu haka wannan shine ra'ayin Ali ibn Abi Talib Ammar rawil hadith ibn Abbas cikin tabi'ai Imam Sha'bi Makhul da Aba in ka buga hannunka haka ƙasa ka daga karkade sai ka shafi nan sai ka shafi nan dama nan su ka su ka buga sai kuma ka shafi fuskar ka shikenan an gane ko taimama iyakacin ta kenan wannan kuma kamar yadda zamu tattauna su ita ce wadda hadisin da ya inganta hadisin bugu biyu bai inganta ba inda ibn hajar ya kawo shi a cikin bulugul marab din ka amma an ka bi shi ma a can ya ce bai inganta ba da haka duk in ka tattara hadisan taimama abin da ya inganta shine bugu daya da shafa zuwa nan amma duk hadisin da ka karanta na bugun kasa biyu da shafa fiye da nan a ce zuwa nan hadisi ne wanda yake bai inganta ba ta fuskar isnadi da haka hadisin da ya inganta a taimama shine hadisin bugu daya tak a fuska da hannaye in kai bugu daya shafar hannu zuwa wuyan hannu nan sai kuma shafa fuska shi ke ina fata an gane wa qala ba'd ahli al-ilm wa bihi yaqulu ahmad wa ishaq kuma wannan shine ra'ayin imam ahmad bin hanbal da ishaq bin rahuya wa qala ba'd ahli al-ilm da cewa ko wasu cikin malamai ma abuta ilimi da suka ce minhum wanda daga cikin su akwai ibnu umar akwai Abdullahi dan Umar wa Jabir da Jabir wa Ibrahim da Ibrahim an-Nakhai wal Hasan da Hasan al-Basri waɗannan su kuma sun tafi qalu suka ce at-tayammumu taymama darbatun lil wajhi bugu daya na fuska ne wa darbatun lil yadayn bugu daya na hannaye ne kuma hannayen ilal mirfaqaini har zuwa wuyan wato gwiwar hannu mirfaq وبه يقول سفيان الثوري wannan shine ra'ayin Sufyan al-Thawri wa Malik da Imam Malik Imam Dar al-Hijra shi yasa malikiya har koyawa ake yanda ake yin taimamar za ga an ce in ka in ka zo shafar hannu haka za ka yi sai ka taho haka in ka zo nan sai kuma ka juyo sai ka dawo ciki haka yawwa sai kuma ka juya haka sai ka yi haka ka dawo haka yawwa ka dawo haka sai ka tsatsefe an gane ko yawwa haka suka ce za in ka koma cikin iziya za ka haka ya kawo kaifiyar mai risala ma kusan haka suka ka kawo kaifiyar an gane saboda su suna ganin za a yi shafar har zuwa nan shi sa da haka ya za a yi shafar suka ce ga yanda za a yi an gane amma kamar yadda muka faɗa hadisan duk malamai sun ce hadisan zuwa nan ba su inganta ba haka hadisin bugun ƙasa sau biyu shi ma hadisi ne wanda yake bai inganta ba وابن المبارك والشافعي لابن المبارك لامام الشافعي وقد روي هذا الحديث الرويت وانا حديث عن عمار في التيمم wato daga Ammar game da taimama annahu qala Ammar ya ce lil wajhi wal kaffaini fuska da tafukan hannaye kawai ake shafa min gairi wajhin kuma ya ruwaito shi Ammar ta fuska da dama wa qad ruwiya duk da cewa an yi wata ruwayar wadda Abdurrazzaq da Imam Tabarani sun fitar da ita annahu qala cewa wai shi Ammar ya ce tayammamna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi taimama wata rana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ilal manakibi da muka tashi muka dinga shafar har zuwa almanakibi kafadu wal abadi da hammata ibdi guda ɗaya kenan jam'in su sune abab فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم inda wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun raunana hadisin Ammar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fitta yammumi akan taimama lil waji wal kaffai na cewa fuska kawai za a shafa da tafin hannu kadai lamma ruya a yaushe ne suke raunana wannan hadisin yayin da suka ji kuma ya ruwaito anhu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadithul manakib wal abad hadisin kaiwa kafadu har da ammata qala ishaq ishaq ibn ibrahim ibn makhlad al-hanzali yace hadithu ammar fi tayammum lil wajhi wal kaffayn yace hadisin ammar cewa in an zo taimama za a shafi fuska ne da tafukan hannaye kadai hadithun hasanun sahihun hadithi ne hasanun sahihun wa hadithu ammar hadisin ammar da yake cewa tayammamna مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه كرك أوكا يا ساقا وحديث شافر فسكا كأي والكفين لتفك الحلو ليس يتلي لأن أمارا domin shi Ammar lam yadhkur anna annabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bidhalika bai ce annabi ne ya umarce su da haka ba bai ce annabi ne ya umarce su da su shafo hannayensu har zuwa kafada da hammata ba ina fata an gane bai ce haka ba kamar yadda kaga Abu Huraira yana da fahimtar inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min athar alwudu wa min athar alwudu faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al to shi yana da ra'ayin yana iya yin alwala ya shafo haka fada a alwala me yasa kuma yana wanke kafa sai ya hawo haƙƙobi me yasa aka ce ai ya ce shi yana yin istinbadi ko yana gina hukunci ne da inna ummati da auna yawmal qiyamati burran muhajjalina min athar al-wudu malamai suka ce wannan magana ta sa shazza ce domin ko sahabbai ma ba su wafaka masa akan haka ba bal ma da suka tashi tattaunawa kamar yadda ka koma Ali Bassam a cikin Tafsirul Allam yayi bayani ta ta ai gaba daya gur ba a samun sama a hannu a fuska ake samun gur ina fata an gane sun yi wannan tattaunawa to anan shi ma Ammar bin Yasir da ya faɗi cewa za a yi taimama har zuwa kafaɗa bai jingina wannan aiki zuwa ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa inna ma qala abinda yace kawai fa'alna kaza wa kaza mun yi kaza da kaza falamma sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam amma yayin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam amarahu manzo Allah umarta sa yayi bil wajhi wal kaffai da fuska da tafin hannu fantaha dan haka Ammar sai ya tike ila ma allamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alwajhi wal kaffai sai ya tsaya iya yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi fuska da tafuka wa dalilu ala zalika ma abta bihi ammar dalilin da ke nuna cewa ammar shi kansa da ƙarshe ya dawo kan maganar umarnin da annabi ya shafar fuska da tafukan hannaye kadai abinda zai nuna ma haka abinda ammar ya dinga ba da fatawa da shi ba'adan nabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam fitta ya mumi a taimama annahu qala an ji ammar bayan wafatin annabi yana bada fatawar taimama sai ce alwajhi wal kaffai za a shafi fuska ne da tafin hannaye kadai wa fi hadha al hadith dilalatun ko dalalatun ala annahu ko annahu taha ila ma allamahu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin a cikin sa akwai hujja da take nuna ammar dai ya dawo ya tike zuwa ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi fa'allamahu ila alwaji wal kaffain abinda annabi ya karantar da shi zuwa fuska da tafukan hannu inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza wa hakaza ka gani hadisin amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi wajen wata bukata yace fa ajnabtu sai janaba ta kama ni falam ajidil ma'a ban samu ruwa ba fatamarraktu fis sa'idi kama tamarrakat dabbatu yace sai ne birgima ne birkida a cikin ƙasa kamar yadda dabba take yi tunda ya san cewa shi a iya fikihunsa in janaba ta samu mutum wanka yake gaba daya in ba janaba bace mutum zai sallah alwala zai wasu gabobi ne to yanzu kaga ga janaba ta kama shi kenan zai burkitu da ƙasa ne gaba daya da haka sai wannan abin nan da yazo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kaji abin da ya faru annabi ya ce ayya inna ma yakfika an taqula ai an taf'ala bi yadayka hakaza daraba bi kaffayhi al-ard sai ya buga tafukansa a ƙasa sai ya shafi ainihin fuskarsa da kuma shafi hannayensa shi kenan kaga dai hadisin ne dai ake ta sake gaya mana shi qala wa sami'tu aba zur'ata ubaidallah bin abd alkarim yaqul yace naji abu zur'a yana cewa lam ara bil basarati ahfazu min haula yace a garin basara ni ban ga waɗanda suka kai waɗannan manyan malamai as-salasati guda uku ban ga wanda ya kai su kiyayewa ba ko hadda Ali ibn al-Madini وابن الشاذقوني وعمر ابن علي الفلاس ce wayannan a cikin malamai Abu Zur'a Ubaidullah ibn Abdul Karim ce shi dai a Basra bai ga wanda suka kai waɗannan malaman hadda ba ala Abu Zur'a Abu Zur'a yake cewa warawa Affan ibn Muslim an Amr bin Ali hadithan shi yasa cikin wanda suka yi ruwaya akwai Affan ibn Muslim ya ruwaito daga Ammar ibn Amr hadithan wani hadisi mai kama da irin wannan qala haddathana Yahya ibn Musa Yahya ibn Musa ya zantar da Abu Isa Tirmidhi wannan hadisi shi kuma yace Sa'id ibn Sulaiman ya zantar da su Hushaym ya zantar da su daga Muhammad ibn Khalid al-Qurashi daga Dawud ibn Husayn daga Ikrima daga Ibn Abbas annahu su'ila an tambayi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda an tayammumi game da taimama daidai ina za a tsaya shin za a shafi iya wuyan hannu ne ko iya gwiwar hannu faqala Abdullahi dan Abbas sai ce inna Allah qala fi kitabi Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa hina zakara alwudu'a lokacin da Allah ya ambaci maganar alwala يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق Allah ta'ala ce ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa murafukai gwiwar hannu kenan ma'ida aya ta shida wa qala fit tayammum Allah ta'ala da ya zo bayanin taimama sai ya ce famsahu biwujuhikum wa aidikum min sai aka tsaya iya nan kaga can an ce wa aidiyakum ilal marafiki a alwala kenan a taimama kuma sai aka ce ku shafi fuskokin ku wa aidikum da hannayenku wa qala Abdullahi dan Abbas sai ya ce Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum farawo namiji farauniya mace ku datse hannayensu hannu kawai Allah ta'ala ya ce fakanati sunnatu fil qati sai ya kasance yanke hannun barawo a sunna alkaffaini iya wuyan hannu ne an gane ko daka innama huwa alwajhu wal kaffani daka can ma da Allah ta'ala ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum tunda an yi idlaqil yadi ba a ce ga guri ba to sai ibn Abbas ya ce to ai a mas'alar sata ma Allah ya yi idlaqil yadi a mas'alar sata ce was-sariq was-sariqatu faqatu aydiyahuma ba ce wuyan ila zuwa guri kaza ba kawai aid aka ce to a tebe mama an ce aid to amma mun ji a sunna duk sanda aka kama barawo a sunna ana yanke mai hannu ne zuwa ina nan kaga kamar yanda aka yi kaidi hannu daga nan yake farawa da haka da Allah ta'ala ya ce a wanke a taimama a shafi fuska da hannu aka yi shiru to ana nufin hannu zuwa wuyan hannu ana nufin kaffai yani at-tayammu da'iful isnad duk da cewa wannan maganar isnadin ta yana da rauni qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun duk da cewa shi abu isa tirmidhi ya ce hadithi ne hasanun sahihun da haka ga shi abdullahi dan abbas anan sai ya fassara aid a cikin maganar taimama da iya wuyan hannu. To kaga ko da bamu samu wannan fasara ta Abdullahi dan Abbas ba hadisin Ammar bin abinan Ammar bin Yasir shi kadai ya gamsar da mu ya wadatar da mu cewa ga inda ainihin wato kuma in ka je ka tattara turuk na hadisan taimama gaba daya za ga karshen mas'ala ta karshe tarjihi ko kuma kulasar zancen da malamai suka shine shafar bugun ƙasa sau ɗaya shine zaka samu hadisi garau babu babu kura a kansa ya tabbata haka maganar shafa zuwa wuyan hannu wannan shine hadisi ya tabbatar ragowar bugun ƙasa sau biyu shafa fiye da wuyan hannu wannan da hadisai ne wanda za a ga akwai maganganun malamai a kansu babu ma ja a fir rajuli ya qara'u alqur'ana ala kulli halin ma lam yakun junuban babin da zai bayani fa mutum zai iya karanta alqur'ani a kowane irin hali yake matuƙar ba yana da janaba ba ne. Ƙala haddasana Abu Sa'idin, Abdullahi bin Sa'idin al-Ashaj, ƙala haddasana Hafsu bin Giyasin, wa Uqbatu bin Khalidin, ƙala haddasana al-A'mash, wa bin Abi Laila, an Amr bin Murra, an Abdullahi bin Salim bin Salima, an Ali qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا قال أبو عيسى حديث علي هذا حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أبو عيسى الترمذي كتوى أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج يا تتنى سورة هذه شكو يكتب عفو بن إياه يا تتنى سورة دعوه بن خالد الصقوني قال سوبي سكتي حدثنا الأعمش سكتي أعمش يا تتنى سورة حديث وابن أبي ليلى لابن أبي ليلى daga amur ibn murra daga abdullahi ibn salima abdullahi bin salima al-muradi an aliyu daga ali bin abi talib radiyallahu anhu qala sayyidina ali yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuri mana alquran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantar da mu halin mutawabbi'an aw ghayr mutawabbi yana da alwala ko ba shi da alwala yana karantar da mu yana koyar da mu alqur'ani malam ya kun juruma matakar ba shi da zama dama wasu cikin malamai sun inganta wannan hadisi kuma a ƙarƙashin haka suka gina hukunci suka ce matakar ba jaraba ba ce da mutum zai iya karanta alqur'ani قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتوى حديث علي حديث علي هذا حديث حسن صحيح حديث يولي حسن صحيح الإمام أبو داود يرويتوش الإمام النسائي ابن ماجه لسه رويتوش وبه قال غير واحد وما دعوا لكسيم على من أهل العلم وأبو تاكل من سنة عبادة فتواجشي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لك صحابان النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا سكت يقرأ الرجل القرآن mutum zai iya karanta alkur'ani ala ghairi wudu'in ba shi da alwala wala ya karo fil mushafi illa wa huwa qa'im amma kada ya karanta mushafi ma'ana in ya haddace da ka zai iya karanta alkur'ani a haka amma kada ya karanta mushafi illa wa huwa qa'im sai yana da alwala shi ake nufi da alwala wato ɗahiru na sai yana da alwala wannan shine kaulin wasu daga cikin malamai wasu malamai sun ce ba abin da zai hana mutum ya karanta alkur'ani sai fa in yana da janaba in yana da janaba shi kadai ne sharadin domin an ce ma lam yakun zunuban wa bihi yaqulu sufyan al-thawri wa shafi wa ahmad wa ishaq babu ma ja'a bil bawl yusibu al-ard babu da yazo na fitsari wato al-bawl idan ya taba wuri ya taba kasa ya za a yi قال حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال دخل اعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجزت واسعا فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرى إليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن انس بن مالك نحو هذا قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواقلة بن الاصبع قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره ابو عيسى الترمذي cewa ابن ابي عمر يا زنتن da wannan hadisin da shi da Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi suka ce su kuma Sufyan bin Uyayna ya zantar da su daga Imam Zuhri daga Sa'id ibn Musayyib daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yarda Abu Hurairah yake cewa da kala a haraji ne masjida wani ballaban kauye ya shigo masallaci wannabi sallallahu alaihi wasallama jalisu annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune fa salla sai sallah falamma faraga da ya idan da sallah ya gaba qala sai ce allahumma arhamni wa muhammadan ya allah kai min rahama ni kai da muhammadu wala tarham ma'ana ahadan kar kai wa wani rahama tare da mu an gane ko a an ji kawaicin ya fito ko sa aka ce a harabi an gane ko فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا ويوي يا ايت الجيش فقال سيتي لقد تحجزت واسعا اي كاسوكي ابن دي كفاني ورحمتي وسعت كل شيء رحمة لني لكي تسلطعك ورحمتي وسعت كل شيء فلم يلبث ان بال في المسجد فأنت مقوم سيدي تلر بولي في مسلاتي فأسرى إليه الناس sai mutane suka yi masa ca makalar nabi sallallahu alaihi wasallam a hariku alaihi sajilan mimma ya ce ku zuba bokiti guda na ruwa a kan fitsarin au dalwa mimma ko guga guda na ruwa ثم قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين an aiko ku ne ku zama masu sauƙaƙe wa mutane addini da fahimtar addini da yin addini ba a aiko ku ku zama masu sanya addini ya zama mai tsanani da sarƙaƙiya da wahala wa mutane ba wannan hadithin in ka kalli sauran lafuzansa wannan maganar bawalin wannan a arabi shi ya fara faruwa ana da ya zo ya shigo masallaci ya ji mawali ya kama shi kawai sai ya samu wata lahiya a cikin masallaci kawai sai ya tsohon ana gari gari na ya riga ya tsohon ya fara suka ta masallacin kuma masallaci mai daraja ta biyu a duniya masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka bi shi ana zuwa da ke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato ja hankalinsu cewa su kalli yanayinsa ya yi nesa da ilimi an gane duk mutumin da ya yi nesa da ilimi to ana son a mu'amalance shi rike mutumin da kuma ta'annuci ya sani to shi yadda ake mu'amalarsa a kare ta bambanta da haka wannan kokari yake wato shi abin da ake bukata a fahimtar da shi a karantar da shi ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ku la tazribu kar ku cutar da shi kar ku sa tsari domin kuka je na farko zai yi in yi miki zai kokarin rika daurarsa kaga wani zai kuma shi zai cutu kuma a madadin wuri ne da aka fara fasa zai fata wurare da yawa ku bar shi ya gama aka bar shi ya gama bayan ya gama annabi ce ku ɗebo bokiti guda na ruwa ku fara hannu wannan shine tsarkake wurin ki ba sai an ɗebe kasan goro ba tun da wuri ne wanda ke turbaya ko rairayi ne kawai aka zuba wannan ruwan ƙasa ta tsotse shi kenan kawai wurin ya tsaka shugaban sallah sannan sai annabi sai shi kuma ya ji dani sai ce Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahad ai wannan wa la tarham ma'ana ahad sai sako ya aika amma da da ya yawa ta kalimi da ta'khiri ya ga an gane ko an samu ta kalimi da ta'khiri sunan ka kalli kasar yadda ta faru in ka karanta ta kamar sai da ma yayi wannan addu'a sannan kuma ya je ba wani aka ce za a yi shi aka ce a gyara shi sannan aka fara sami ka ga ka kalli siyakin hadisin bai ba da ma'ana ba da wannan siga domin sai da aka yi bawalin aka ɗauki matakin sannan shi kuma ya ji daɗin matakin har ma ya je garin su ya ce ya samu wani malami bai taɓa gani bai koyarwa ba irinsa ba duka ba zai ba hantara ba kuɗin magana kuma yi mun karatu na gani. قالت سعيد سعيد بن قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن انس بن مالك نحو هذا قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود او ان الباب ان سمع حديث لك عبد الله بن مسعود ولا ابو يعلى يا متدون حديث وابن عباس ابن عباس وابن شمع ابو يعلى يعني بزار الطبراني لسرويته ولا مقصود ولا روايه ابن عباس وواصلة به الأسقع شكم ابن ماجه يأخذ الرواية الواصلة قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وأن حديث حسن صحيح رواه الجماعة إلا مسلم إمام مسلم يكون ما يحسبون الصوت ولا حديث والعمل على هذا إلا بعض أهل العلم وأن أيكين دولنا حديثا wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi sun tafi akan aiki da wannan hadisin cewa in aka najasa wuri ba wani ومن ديبوا كفار أمور شجعنا ولا تنفر وهو قول أحمد وإسحاق وتشمي رأي الإمام أحمد إسحاق وقد روى يونس هذا الحديث يونس يروي لنا حديثا عن الزهري الإمام الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة إن شاء الله نعم نخش لكم منذ قبله كذب الله وجوده وكان الخليل الله في كتاب الصلاة نسأل الله يسلمكم إنه وكان سعيد وليد الله تعالى يبارك لنا كل ما نقول فالحمد لله